إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل, بدع وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن للصدقة شعنا عظيما ومكانة مرتفعة فإنما ينفقه العبد فإنما ينفقه العبد ابتغاء وجه الله هو ما يجده أمامه يوم القيامة فلا يبقى له من ماله إلا ما تصدق به فادخر ثوابه ليوم القيامة وما سوى ذلك فإنه تاركه لغيره ففي صحيح مسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمديت وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم وما أكثر الآيات التي جاءت في الحث على الصدقة وبيان ما لها من عظيم الأجر وجزيل الشكر ومن ذلك قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية وقال عز من قائل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال أيضا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى غير ذلك من الآيات إلى غير ذلك من آيات كثيرة فيها الندب إلى الصدقة والترغيب فيها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ممارسة للصدقة وأوفاهم حظا في مواساة الفقير وإطعام الجائع الكريم والبعيد ففي البخاري عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أقسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله أقسنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه ولقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه وصدق وصدق وأيم الله بن القيم رحمه الله حين وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يداه وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله ولا يستقله وكان لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا وكان أطاؤه أطاء من لا يخاف الفقر وكان الأطاء والصدقة أحب شيء إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة وكان إذا أعرض له مهتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه وكان ينوئ في أسناف أطائه وصدقته فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة معا وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر ويشتري الشيء ويعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية فيكافئ عليها بأكثر منها بأكثر منها أو بأضعافها بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى معاشر المسلمين إن من فضائل الصدقة أنها مدعاة لنماء المال وبركته فعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وأين نحن وأين نحن عباد الله من قوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط منسكا ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فالصدقة برهان وسبب لتفريج الكروب وتطهير المرء من الذنوب وتطفئ غضب الرب وتدفع البلاء عن العبد وتشره الصدور وتدخل على العبد السرور والسعادة وتداوي القلب والبدن ففي مسند الإمام أحمد أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تلين قلبك فأعطم المسكين وامسح رأس اليتيم الصدقة عباد الله من الأعمال التي تنفع العبد حتى بعد موته ففي سنن النسائي بسند صحيح أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أمي إن أمي ماتت ولم توسي فأفأتصدق عنها قال نعم قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء عباد الله أفلا تتفكرون في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشك تمرة فليفعل رواه مسلم وما فيه من الدلالة الواضحة على عظم شأن الصدقة وأنها منجية من النار قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين عباد الله عليكم بالصدقة فالصدقة على القريب صدقة وقربة والصدقة الجارية من أفضل الصدقات وهي التي يبقى أمرها وأثرها بعد مضي صاحبها ووفاته وأجره يصب في ميزان حسناته وأعظم الصدقة أنفسها عند أصحابها وأعظمها نفعا وأبقاها أثرا وخير الأعمال أدومها وإن قل وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أجراها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته فتصدقوا أيها المسلمون فتصدقوا بما تستطيعون ولو كان جهد مقل فلا يحتكرن ولا تعتكرن أيها المسلم صدقتك فرب قليل سبق كثيرا وإن الله عز وجل وإن الله عز وجل ليدخل عبده الجنة بكسرة خبز وقبضة تمر وجرأة ماء ومثل ذلك ومما ينفع ومما ينتفع به المسكين والمحتاج ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لا يتصدقن أحدكم لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم وجاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي إلا ذلفا محروقا فادفئيه إليه في يده رواه الترمذي عباد الله أو أبواب الصدقة كثيرة وواسعة فيدخل في ذلك الزكاة المفروضة والنفقة الواجبة وسائر أنواع التبرعات والصلات والمواساة والكلمة الطيبة صدقة وإعانة الملهوف صدقة والإصلاح بين الناس صدقة والإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب صدقة وكل معروف صدقة والدعوة إلى الله صدقة والقرض صدقة ونظرة إلى ميسرة صدقة وكل تحليلة وتسبيحة صدقة وكف الأذى عن الناس صدقة وتبسم المرء في وجه أخيه صدقة وكل ذلك من أسباب تضعيف الأجر والثواب وتكفير الذنوب من لدن غفور تواب ورفعة الدرجات والفوز بالجنات وردوان من رب الأرض والسماوات فيا لفوز المتصدقين والمتصدقات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة وإثم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka babu shakka sha'anin sadaka abu ne mai girma abu ne wanda Allah ya girmama ladanta abin da yake amfanan bawa a cikin wannan rayuwa da bayan shuɗewarsa to babu kamar sadaka domin kuwa wannan sadaka da kake gani a cikin dukiyarka ita ce abin da kaɗai za ka tara a lahira sauran kuwa duka a nan duniya za ka bata al'imam muslim ya ruwaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama wanda hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ji mutun yana cewa dukiyata dukiyata arzikina dukiyata yace ya kai dan adam shin kana da wani abu ne a matsayin dukiyarka in banda abin da ka ci kai kashin sa ko abin da ka sanya na sutura ya lalace ka yadda shi ko ka ainihin bayar da shi kwance sai kuma abin da kai sadaka wanda za ka tare da shi a lahira wannan kadai shine dukiyarka a cikin abin da ka tara din sauran kuwa duka na magada ne Allah madauki sarki yana faɗa a cikin ƙarshen sotul muzammil yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar wa kawunan ku na alkhairi tajiduhu inda Allah shine za ku tarar a wurin Allah madaukakin sarki shine alkhairi kuma lada mai girma babu shakka ayoyi da dama sun zo a cikin alkur'ani waɗanda ke kwaɗaitarwa zuwa ga sadaka da nuni zuwa ga gwaɓin lada na ainihin sadaka ɗin kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin bakara da Allah yake cewa biyayya Allah ba ita ce kaɗai ku kalli gabas ko yamma ku yi sallah ba a'a biyayya tana cikin imani da Allah imani da ran tashin alkiyama da mala'ikul tafan Allah da annabawa sai kuma Allah ya ƙara da cewa da kuma bayar da dukiyarka ga makusanta da talakawa da marayu da matafiya da masu roƙo da bayarwa don a yanta wuya har ila yau a cikin Ali Imrana Allah yake cewa ba za ku taɓa samun nagartar imani ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma duk abin da kuka ciyar Allah yana sani a wani waje a cikin bakara ƙarshe-ƙarshenta Allah yake cewa abinda kuka ciyar na daga dukiyoyinku dare da rana a ɓoye da kuma a fili da ku sani Allah yana gani ladanku na wurin Allah wanda ainihin wato zai ba ku lada har sai kun ba ku jin tsoro ba ku bakin ciki wannan kaɗan ne daga cikin alkur'ani mai girma waɗanda suka go dan bayani akan falalar sadaka kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya fi kowa aiki da alkur'ani a cikin bayin Allah gabaki ɗaya domin shi babu wata aya ta alkur'ani sai da zama yayi aiki da ita kamar da Aisha take cewa an tambaye ta meye halayensa tace ku karanta alqur'ani shine halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka zamu ga al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Sahal ibn Sa'd wanda yake bada labarin cewa wata rana wata mata ta zo da sakakkiyar alkabba tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alkabba da ka gani na saƙa ta ne da hannuna na yi maka ita ne kyauta ya manzan Allah. Manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya karɓa aka ga alamar a fuskar shi abin ya burge shi rigar ta shiga zuciyarsa. Ya shiga gida ya yi wanka ya sanya ta a jikinsa ya fito. Yana fitowa sai wani mutum cikin sahabbai ya ce, Ya manzan Allah, don Allah ka bani kyauta wannan rigar. Ka kaddara rigarka ta sallah ko rigarka da aka maka kyauta wadda kake sa ta ranar farko kana jin daɗinta wani kawai ya kalle ka ce ka bashi kyauta yaya za ka ce mashi ya za ka kalle shi ɗan hasada ɗan baƙin ciki mara mutunci ce wani irin rashin imani ne wani kake mun amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda baya cewa a'a sai ya ce mutumin shikenan ba komai ya zauna ya karantar da sahabbansa ya shiga gida ya tube wannan riga ya nade ta ya sanya a leda ya aika da mutumin gidansa sabai abin ya musu ciwo duk wanda ya ga mutumin sai ya ce amma wani baka da kirki wallahi baka kyauta ba kai wani irin mutum ne wannan mara mara mutunci ka san cewa mutumin nan baya cewa a'a amma duk da haka kai tsaurin ido kace baka rigan nan bayan ka ga yana santa sai ce ku yi hakuri wallahi na faɗa haka ne dan kawai ta zama likafani na ranar da zan mutu sahabin yace kuma haka aka yi da ya mutu ta zama likafanin sa ashahid shine irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen kyauta da sakin hannu shi yasa ibnu al-qayyim ya faɗi gaskiya da yazo siffanta halayen kyauta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin sa zadul ma'adi yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya fi kowane mutum girman sadaka da duk abin da hannun shi ya mallaka sawa'un abin nan mai yawa ne ko kaɗan baya ganin yawa ko kaɗan ɗinsa ya kasance babu wanda ya taɓa roƙon shi wani abu ya ce ba zan bayar ba kaɗan ne ko mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyauta kyautar da baya tsoron talauci yana sadaka alhalin ya fi wanda ya bai wa sadakar jin daɗi kai da ka karɓa baka kai shi jin daɗi bai don ya yi sadaka yana kyauta yana sadaka da duk abin da yake da shi fiye da iska wadda take ba da ainihin iska ga mutane ya kasance yakan fifita bukatar mutane akan tashi wani lokaci ya bada abincinsa wani lokaci ya cire rigarsa ko rawaninsa ko takalminsa ya baka ya kasance yana yin kyauta ya yi sadaka babba da ƙarama ya sada zumunta ya kasance yakan sai abu a hannunka sai ya baka kuɗin kuma ya baka abin da ya siya ya ban maka kayan kuma ya baka maka kuɗin ko ya anshi bashi in ya zo biya ya ninninka ba wai dan an ce ya ninka ba ya ninninka saboda kyautayi ya kasance yakan karɓar aro a gun mutum in ya zo dawowa ya dawo da tukuici ya ninninka ya kasance yakan shi kyauta in ya tashi ba da tukuici sai ya ba da tukuicin da ya ninninka kyauta ‘yan uwa musulmi babu shakka sadaka tana daga cikin abin da ke jawo dukiya ta haɓaka kuma ta yi albarka al'imamul bukhari da muslim surwaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana faɗi a cikin hadisul qudsi yana cewa ya kai dan adam ka ciyar da bayina ni ma sai in ciyar da kai ina muke shin muna mantawa da wani hadisi ne da ake yawan faɗan sa cewa Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim annabi yana cewa Allah yana saukar da mala'iku guda biyu kullum a cikin duniya, aikinsu kawai su ringa yawo suna addu'a suna cewa, “Ya Allah, duk wanda ke ciyar da bayinka ka ƙara mai arziki, ya Allah, duk wanda yake rowa wa bayinka, Allah ka hana arzikin shi albarka.” ‘Yan uwa masu albarka, ita sadaka a ranar alkiyama ita ce hujja, ita ce hasken da zai tsiratar da kai. ita ce mai yaya bakin cikin tsayuwa alkiyama ita ce mai kankare zunubai ita take ita take danna fushin Allah madaukakin sarki annabi ya bada labarin wani mutum wanda bashi ne ma yake bin mutane amma idan yazo yana da ma'aikata masu zuwa karban bashi idan suka zo idan ya tarar da talaka wanda bayi da abin da zai biya sai ya ce ku daga wannan kafa mu ma muna fata Allah ya daga mana kafa annabi ya ce kuma haka Allah ya yi masa da ya mutu sai Allah ya ce mala'iku ku ɗaga mushi ƙafa yadda yake ɗaga wa bayi na ƙafa. Da ka sadaka tana tunkuɗe bala'i, tana sanya zuciya ta yi haske kuma tana shigarwa da bawa farin ciki da annashuwa kuma tana maganin cututtukan zuciya hakanan ma tana maganin cututtuka na jiki. Ya zo a cikin hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal cewa wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina jin zuciyata ta bushe kamar ba ni da imani ba ni da tausayi sai annabi ya ce in kana so zuciyarka ta laushi ka dinga ciyar da talakawa kuma ka dinga shafa kan marayu haka a cikin hadisin tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi waraka cututtukan ku da sadaka idan kana da wani ciwo ko wani dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka suna da wani ciwo da aka rasa kansa to ka yawaita sadaka kana tawassuli kana cewa ya Allah ka warkar da ni ko ya Allah ka warkar da wani na zaka ga ikon Allah ɗan wa masu albarka sadaka tana daga cikin ayyukan da suke iya amfanin bawa har bayan rayuwarsa a sa'ad dan abi waqas ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyata ta rasu mutuwa ta yi mata kwaf daya bata samu halin yin wasiya ba in ne mata sadaka za ta amfane ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kware kuwa yace to wace sadaka ce tafi amfani annabi yace ka dinga shayar da mutane ruwa ma'ana ka dinga sadakan fiya wata ko ka dinga sadakan ruwa na alola ko ka sako famfo ta gidanka ko ka tona rijiya ko makamantansu irin wannan sadakar da kake gani kana renawa ba karamin lada gare ta ba ɗan wa masu albarka ya kamata mu dinga tuna faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk zai iya ya kare fuskar shi daga wutar jahannama to ya kokari ya kare ta sai annabi ya ce koda da sadakar barin dabino ne wannan hadisi yana nuna mana girman sha'anin sadaka da kuma cewa tana tsairatar da mutane masu yin ta daga wuta kisa Allah yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin duk wanda ya kai ga gargaran mutuwa ba abin da zai fatan a daga mai kafa illa a bashi koda ƙarin minti biyar ne ba sallah zai yi ba ba azumi zai yi ba ba tilawa zai yi ba yayi sadaka bayin Allah mu yi kokari mu kula da aikin nan na sadaka mu dinga sadaka ga makusanta da na nesa mu yi sadaka mai gudana wanda ladanta zai wanzu a bayan mu wanda zamu dinga samun alheranta ko bayan mun shude mu yi sadaka da abubuwa masu daraja masu tsada domin yafi lada annabi yana cewa mafi kyan sadaka ita ce sadakar da masu ita suka yi ta da abin da suke so mu sani kuma mafi kyan ayyuka shine wanda ka dawwama kana yi ya zo a cikin hadisin da al-Imamu Ibn Majah ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin ababan da za su amfani mumini bayan ya shude akwai ilimin da malami ya karantar da ɗa nagari da kabari a baya da Qur'ani wanda ka siya kai sadaka ko ka bar shi gado da masallacin da ka gina ana sallah a ciki da wanda ya gina gidan saukar baki saboda matafiya da wanda ya jawo mutane ruwa ko kogi ko rafi ko makamantansu da sadakar da mutum ya fitar a cikin dukiyarsa a halin yana lami lafiya yana cikin rayuwarsa ba sai da ya ga ya kusa mutuwa ba cikin jin daɗinsa da daula ya cire sadakar nan ya bayar duk waɗannan za su yi maka amfani bayan mutuwarka ‘yan uwa masu albarka mu dage wurin aikin sadaka da duk abin da za mu iya ko da ɗan ƙanƙani ne karkare na ƙarancin abin da za ka bayar ta yi wannan ƙaramin da shi Allah zai tsiratar da kai Allah ya tsiratar da bayinsa kala daban-daban saboda sadakar guntun biredi ko sadakar dankin dabiro ko shayar da ruwa makwarwa ɗaya ko duk wani abu da zai amfani talaka ko mai bukata ya zo a cikin sayul bukhari da muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi yana cewa alaihi salam babu wani mumini da zai dauki sadaka koda dabino ne kwaya daya ya bayar dan Allah face sai Allah ya karbi wannan sadaka da hannun damansa sai Allah ya dosa renan wannan sadaka yace kamar yadda dayan ku yake renan kananan dabbobin da aka haifa masa annabi yace haka Allah zai rena sadakan nan har sai ta girma ta zama kaman dutse ko kuma sama da dutse a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi yace wata rana wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah almajiri yana zuwa gidana yayi bara ko dan kwanzo a taimaka mini iya wahido tace amma ba ni da abin da zan bashi ni ma ban da abinci a gidan yaya zan yi annabi ya ce mata a'a kar ki sake ki kore shi kar ki sake ki hana shi yace ki dauki koda konannan kofato kofato na akuya wanda an babbake kafa ake cirewa a wurgar din nan annabi ya ce ki dauki koda wannan kofatan konanne ki mika mishi a hannunsa wato karkare na sadakan nan da zaka baiwa almajiri mai bara a gida ko a hanya ko a makaranta ko a masallaci ko a ina ne karkare na sadakar da zaka bashi kai dai kai dan Allah bayin Allah masu albarka kofofin sadaka fa suna da fadi idan baka da kudi ba dole sai da kudi ba daga ciki dai akwai zakka ta farilla akwai ciyarwa na wajibi sannan da dukkanin sauran hanyoyin aikin alkhairi da sada zumunta da hanyoyin taimako na marasa lafiya na talakawa na ainihin marayu da gajiyayyu na taimakon anguwa da sauransu sannan kalma mai daɗi da za ka faɗa wa ɗan'uwanka musulmi ta ma sadaka ce ka taimaka wanda yake cikin wani bala'i shi ma sadaka ne ka sulhunta tsakanin mutane guda biyu sadaka ne ka ciyar da mutanen gidanka da 'ya'yanka da makusantanka da iyayenka shi ma sadaka ne kai hasali ma duk wani aikin alkhairi sadaka ne kira zuwa ga Allah da wa'azi sadaka ne hakanan bayar da bashi sadaka ne hakanan jinkirta ma wanda kake bin bashi a sa'ad da bayi da shi ka bari sai ya samu ya biya ka shi ma sadaka ne tasbihi da hailala da salatin annabi shi ma sadaka ne ka ki cutar da mutane da bakinka ko da hannunka ko da aikinka wannan ma sadaka ne hasali murmushin da za ka yi wa ɗan uwanka idan kun gamu da shi wannan ma sadaka ne duk waɗannan hanyoyi ne da za su ninninka maka ladanka su kore maka zunubanka su sa Allah ya gafarta maka su ɗaukaka darajarka a wajen Allah Ubangiji maɗaukakin sarki babu shakka masu sadaka mazansu da matansu sun more Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلاء والغنى عن الناس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين